أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar yau muna bakwai ga wata na sha'ban takwas aiwa wata na takwas kenan sha'ban shekara ta 1445 wanda ya dace wa sha bakwai kin watan biyu miladiya ta 2024 darasi na 34 a cikin littafin hirasatul aqida malam yana mana magana akan abin da ya shahi yarfe wanda ake samu daga waɗanda suke ma'abuta bid'a ne wanda suke yi akan ahlus sunna mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a kowane lokaci a kowane zamani za mu tashi safaha ta 136 muna cikin bayani akan yanda shaikhul islam ibn taimiyya da sauran malumai bayanai da suka yi daban-daban akan abin da ya shahi matsaya ta magabata na kwarai sannan kuma da irin kalmomi da maganganu da yarfe da ƙarya waɗanda aka rika jinginawa zuwa ga magabata don a lalata addinin idan aka lalata mutumin da yake rike da addini to manufar ita ce ta a lalata addinin gabaki ɗaya to malamai a da da yanzu sun yi bayanai waɗanda suka tabbatar da cewa lalle wannan al'amari na abin da ya shahi yarfe da maganganu makamantan haka waɗanda ake akan magabata na ƙwarai wani abu ne wanda ba yau aka fara ba to shine malana yake cewa wa aslu hadhal fasad ka sani cewa asalin wannan lalaci na abin da ya shahi aibanta magabata na ƙwarai da sanya musu sunaye daban-daban mala ya ce min ƙibali alkhawariju ya ce ya fara zauwa daga wajen alkhawarij alkhawari su ne waɗanda suka rayu tare da aliyu ibn abi talib bal hasali ma sun kafirta aliyu da abi talib to waɗannan khawari daga su waɗannan matsaloli suka fara zauwa na aibanta magabata na ƙwarai aibanta sahabbai ne da dukkan wani wanda ya ruko akan tafarkin waɗannan sahabbai malice fahim awwalu man la'ana salafa salihah su ne farkon mutumin da ya fara la'anta ko ya fara zagin magabata na kwarai wa kaffara sahabata radiyallahu anhum kuma su suka fara kafirtar da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su waɗannan khawarij malice wa ƙala shatibiyu rahimahullahu ta'ala al'imamu shatibi allah ya rahama a gare shi cikin littafi shi na al'i'tisam littahi ne wanda yake na yankan shakku akan baje duk wani abin da bai da alaka da addini wanda aka jingina shi zuwa ga addini to a cikin wannan littahi shi malam ya ɗauko wannan magana shi imamu shatibi mubayyinan yana mai bayyana cewa anna min alamati ahli ahwa'i zammu man madahahumullah iya daga cikin alama ta ma'abuta bin son zuciya shine zargi da aibanta man madahahumullah waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yabe su Allah sai ya yabi wani sai kawai wani daga cikin waɗannan ma'abuta bin son zuciya sai zo sai aibarta wannan mutumin to wani alama ce akan cewa mutumin nan dan bid'a ne karara sannan wa madhu man zammahumullah kuma zaka samu suna yaban wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya zarge shi kenan waɗanda Allah ya ce mutanen ƙwarai ne su waɗannan ma'abuta bin son zuciya su ce ba mutanen ƙwarai ba ne ba waɗanda kuma Allah ya ce ba mutanen ƙwarai ba ne ba su kuma waɗanda Yesu ce ne Yesu ce waɗannan mutanen ƙwarai ne kaga kenan yubaddiluna aw yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi mal ya ce wa aslu hadhihi al-alama asalin wannan alama kenan daga cikin alaman dan bid'a shine ya zirka zargi ko ya rika zagin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yabe su malice asalin wannan alama fil i'tibari takfirul khawafir takfirul khawarij na abin da ya shahi kafirtarwa da khawarij suke yi wa mutane la'anahumullah Allah subhanahu wata'ala ya la'ance su su waɗannan al-khawarij sun kafirtar da as-sahabatul kiram sahabbai masu karamci nagartattu aka samu su daga cikin khawarij suka ce kafure ne malai ce fa'innahun zammu kaga su waɗannan kawari sun zargi man madahahu Allah wa rasuluhu wa tafaka salafu ala madahihi wa sana alaihi kaga sun aibanta wanda Allah ya yabe su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yabe su sannan kuma al'umma magabata na ƙwarai sun yi ittifaki ba a samu saɓani ba ala madhihim akan yabo ga su sahabbai wasana alaihim sannan kuma da jinjina a gare su amma khawarij mu suke yi sai su zagi waɗannan mutanen to wannan alama ce ta cewa waɗannan mutanen ɗan bid'a ne malike cewa wa madahu man ittafaqa as-salafu as-salihu ala dhammihi haka kuma zaka samu cewa suna yaban waɗanda magabata na ƙwarai suka tabbatar da cewa wannan mutumin maballaci ne amma sai ka samu khawarij suna yabo akan irin waɗannan mutanen kamar wa malice ka abdurrahman ibn muljam yake cewa qatilu aliyin radiyallahu anhu kamar misali wani mutum da kira shi da suna abdurrahman dan muljam wanda wannan abdurrahman shine ya kashe aliyu ibn abi talib to amma sai ka samu khawarij suna yabo akan shi wannan mutumin wanda ya kashe aliyu ibn abi talib ashe kaga aliyu radiyallahu anhu Allah subhanahu wataala ya yabe shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa yana son Allah da manzo kuma Allah da manzo suna son shi amma khawarij suka zo suka yi sai suka kashe shi suna tsammanin wai addinin Allah suka ma aiki subhanallah malaki cewa wa sawwabu qatlahu iyyahu sannan kuma suka suka ingantar da kashe wanda aka yi a gare shi suka ingantar wa shi abdurrahman ibn muljam abinda ya yi a kan kashe aliyu ibn abi talibin wa suna ma faɗan cewa ai inna fi sha'anihi nazala qawlahu ta'ala a kan al'amarin shi abdurrahman inna wai allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi daga cikin mutane akwai wanda zai fansar da kanshi ya bada kanshi ibtiga a mardatin lahi don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala shi miye ya kashe aliyu suka ce ai ya ba da kanshi don neman yardan Allah wanda wannan kuma kuskure ne to kaga wannan aya kwata-kwata ba ta tahiya akan abin da su suka dora ta sannan abu na biyu male ce wa amman lati qablaha ayat da take gabanin ita wannan ayat da aka karanta Allah yake cewa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab to wannan aya suka ce daga cikin mutane akwai wanda maganar shi zai burge ka a rayuwar duniya suka ce fa innaha nazalat fi sha'ni ali ibn abi talib kaga wannan tabbas ƙarya ne ƙarara babu shakka ko musu akan wannan suka ce wai wannan aya tana magana ne akan aliyu ibn abi talib mal ya ce wa kadhabu ya ce wallahi ƙarya suke qatalahumullah Allah tsine musu albarka eh shine fasarar shi na daidai qatalahumullah kaga dukan ayan a irin wannan siya'i da wannan yanayi wanda Allah bai sabkar da wani dalili akan haka ba aya qur'ani ce amma ka dauke ta aka harrafa ta aka ajje ta ba inda ya kamata ba aliyu radiyallahu anhu manzala sallallahu alaihi yake cewa sa'udir rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu manzala ce gobe zan bada tuta ga mutumin da yake son Allah da manzo kuma Allah da manzo suna son shi to me saura imani ayan garga an kare aka wayi gari Umar yake cewa muka kwana muna bin dare wane ne za a ce a ba wannan tuta su ba jagoranci yake damun su ba a kasantuwar manzo Allah ya bada shaidan mutumin yana son Allah da manzo kuma Allah da manzo suna son shi ina Umar yake cewa ban taba kwadayin shugabanci ba in ba a wannan daren ba me yake kwadai ko ba shugabancin bane ba wannan yardan da samun garanti daga manzon da Allah ya yi ana wayan gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa Ali ibn Abi Talib wannan tuta to kuma yanzu saboda tsabagen rishin sanin baka san inda aka sa gaba ba ka ce wannan aya wai wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya ta sabka akan ali wannan ƙarya ne mali ce wa qala imran ibn hattan fi madhihi ibn muljam wani mutum matsiyaci ana kira shi da suna imran ibn hattan shi ma yana faɗan wasu baitittika yana yaban shi wannan abdurrahman ibn muljam inna wanda shi ya kashe ali ibn abi talib me yake cewa ya ce ya darbatan min taƙiyin ma'ara da biha illa li ya buluga min zil arshi ridwana ya ce ya darbatan ya kai can bugu min taƙiyin wanda ya zo daga mutumin da yake tsoron Allah ma'ara da biha bai nuhaci wannan buga takwabin da ya akan aliyu ba wai illa li ya buluga sai dan ya cimma min zil arshi zuwa ga wajen ubangiji ridwana ya samu yarda ka ji wani jagulgulu maliki cewa shi wannan yake cewa ya karasa da cewa inni la azkuruhu yawman fa ahsibu fa ahsibuhu aw fal bariyati inda Allah mizana yake cewa zan ambace shi in tuna shi fa ahsibuhu ina kyautata mushi cewa aw fal bariya a cikin bayin Allah masu biyayya shine mutumin da ya cika yayi abin da ya kamata kuma inda Allah mizana za a cika mushi ma'aunin shi a wajen Allah subhanahu wataala akan ni wai akan ya kashe aliyu ibn abi talib an yi fitintinu da yawa wanda kuma yan bid'a kala kala sun riga sun gabata to kaga wannan shi har wani wayyaban shi yake akan irin wannan abu to kaga alama ce ta mi ta mutumin da yake dan bid'a ya rika aibanta waɗanda Allah ya yarda da su sannan kuma ya rika sukan waɗanda Allah ya zarge su malai ce wannan imran ibn hattan inna wa kadhaba ya ce ƙarya yake la'anahu Allah Allah ya la'ance shi fa idza ra'aita man yajri ala hadha tariq duk wanda ka ga yana gudanuwa akan aibanta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka ɗauko tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanyar sahabban nan malai ce fa huwa min al-firaq al-mukhalifa wannan iya daga cikin ƙungiyoyi ko kuma hanyoyi waɗanda suka saba wa abin da yake daidai wabillahi tawfiq Allah datar da mu da abin da yake daidai malace wa ruwiya an isma'il ibn ulayya an rawaito daga isma'il ibn ulayya kala yake cewa haddasani al-yasa'u yace al-yasa'u ya bani labari kala yake cewa takallama wasil ibn ata yawman wasil ibn ata wata rana yayi wata magana wannan wasil din ya'ani al-mu'tazili wanda yake bin hanya ta mu'tazila fa qala amru ibn ubayd yake cewa shi wasil ai amur ibn ubaid ya faɗa wanda mun karanta shi a baya ya ce ala tasma'una ma kalamul hasan wa ibn sirin shin ba kwa jin magana al-hasan shi ma gabata a baya wa ibn sirin da muhammad ibn sirin indama yake cewa lokacin da tasma'una kuke sauraron su ba hon abu kuke saurare ba in ji shi wannan matsiyacin illa khirqati haidin mulqatin ya ce maganganun waɗannan mutanen kamar tsumma ne na ƙunzugu da aka yi na jinin al'ada subhanallah ka duba magana maganganun da suke daga wanda suka samu asali daga hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi wannan matsiyacin a amr ibn ubayd me yake cewa wai yace maganganun da suke wai bai kasa ba darajar shi bai kasa da daraja ba ko kuma kima ta zane ko kuma a ce ƙunzugu da mata suke a lokacin suke suke jinin al'ada wannan tsumman da ake sa shi wajen jin al'ada wai maganganun waɗannan magabata yana me yake so ya so yake rushe addinin ka to kam idan ya rushe waɗannan ba Allah ya rushe addinin ga baki daya to waɗannan maganganun duk sun gabata malai cewa ruya an rawaito da kuma an yi riwaya anna za'iman min zu'ama'i ahli bid'i wani wani a wani magabaci daga cikin magabata na 'yan bid'a kana yuridu tafdil al-kalam al fiqh yana so ya nuna mutane ai ilmul kalam falsafa da mantiki yana da fifiko akan abin da ya shahi ilimin fiqh fakara ya kulu me yake cewa yana cewa wai inna ilma shafi'iyya wa abi hanifata jumlatuhu la yakhruju min sarawi limra'atin yace ilimin imamu shafi'i da ilimin abu hanifa yace jumlatuhu katukam din su aka hada la yakhruju baya huta daga cikin wandan mace me yake ni maganganu akan jinin al'ada jinin biki da kaza da kaza da sauransu shi yasa wallahi duk wani matsiyaci da za a yi a duniya a yau to sun gabata ko sun zama tarihi kuma sun wuce kaman ba a yi ba in banda irin waɗannan labaran da suke sosa zuciyar mutum musulmi marasa daɗi kuma alaihim min Allah ma yastahiquna eh Allah kama su akan waɗannan abubuwan da suka yi na ba daidai ba don su batar da al'umma wai suka ce min sarawi limra'atin fa za kalamu ha'ula'i za'ighin malaci wannan wa shine zantuttukan waɗannan karkatattun qatalahumullahu Allah ya la'ance su Allah zai da musu albarka qultu malam mai littafi yake cewa wa hadhihi simatu kaga wannan alamar ta ayabi mutanen banza a kushe mutanen kirki yace la tazalu ai wannan abun bai gushe ba fi ba'dhi a wasu daga cikin ahlul ahwa'i ma abu tabida har yau sai dauko malamin da a ma'aunin addini ya kai malami sai a rubuje maka shi saboda so ake a rubuje tahiyar gabaki daya malita har ayo ana samu irin waɗannan mutanen wa ba'dil musaqqafina wal muta'alimin da wasu daga cikin mutanen da suke da'awar cewa sun waye al musaqqafin a ce ai wannan musaqqaf ne mufakkir ne kana mufakkir islami ai wannan sune masu tafki masu tunani na musulunci ana gayyatar su wurare daban-daban tellika ne na duniya da sauransu suna fashin baki akan abubuwa wal muta'alimin mala yake cewa da waɗanda suke da'awar ilimi alhali musan komai ilimi ba duk ilimin da bai da alaƙa da ilimin Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi ko mutum ya ka faman cewa zai magana sunan addini ba Allah ya ce ba manzo Allah ya ce ba to hayaniya ce kawai zai muta'alimin masu kokarin raya cewa sun yi karatu alhali ba su karatu ba mala ce haisu yu'ayyiruna al-mashayikha ta hanyar da suke aibanta waɗanda suke malumai gagga na addinin Allah wa ƙullabin ilimi da ɗaliban ilimi bi fiqhil haidi wan nifas suna aibanta su da ce ai fiqhu na abin da ya shahi al'ada da abin da ya shahi biki to waɗannan abubuwa ba mutu Allah bane ba mace in ba ta biyo waɗannan abubuwan yaushe za ta tsarkaka ta bauta wa Allah subhanahu wataala lazim ko da jinin ya tsaya dole tana buƙatuwa zuwa ga karantarwar addini ya za ta tsarkaka don ta fuskanci ubangiji subhanahu wataala amma sai a nuna maka waɗannan abubuwan duka banza ne ba haka nan bane ba malika cewa ma'alimu anna zalika min dinillahi waɗannan jahilan ba su san ba cewa magana akan jinin al'ada da abin da ya shahi jinin nifasi na biki duka ai magana ce ta abin da ya shahi addinin Allah ayoyin Qur'ani sun zo hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zo malika cewa annahum bidhalika yastahzi'una bi ahkamillahi tare da cewa wannan magana da suke na jinin al'ada da jinin biki izgili ne suke yi wa addinin Allah da hukumce-hukumcen Ubangiji subhanahu wata'ala dukkan wanda zai izgili ga wani hukumci na Allah wannan mutum ya kafirta malice na uzu billahi min al-khazlan aw khizlan muna roƙon Allah ya kare mu daga tabewa da asara to irin waɗannan da'awa da waɗannan maganganu akwai su a ce wani ya zo ya ce muku ai annas wasalu ila al-qamar ana ta bincike duniya ta ci gaba ana ana ta abubuwa mutane har sun kai duniyar wata ko kuna na hadansu kuna magana akan ya za a tsarki ya za a alwala ya za a yi wane ne wannan shine abin da zai wassala ka zuwa ga Allah subhanahu wataala dan sun tafi duniyar wata kuma sai aka yi ne tunda musu da imani me amfani shi dole su koma kuma dole su mutu kuma dole ubangiji zai musu hukunci akan bar su da aikata to kaga babu wani abun wani burgewa ko wani abun wannan duk mutumin da ba addini yake ba wallahi babu abun burgewa tare da shi saboda wahalan banza ne yake kuma aikin banza ne yake duk yadda in ya kai kamar in ya dawo ƙarshe rami zai mutuwa zai in ya mutu kuma abin nan da ya gudanu a kan shi a cikin rayuwar shi sai Allah mashi hukunci a kan shi to ina amfanin baɗi ba rai to shi ne ma yake cewa za ka ga waɗannan mutanen haka za su za su rika aibanta mutane haka wanda aka ce yake sai samu wasu wani malami da almajirin shi na karantar da su sayyid bukhari ya ce ku ana nan duniya ana ta abubuwa ana ta jaraba kala-kala an waye an yi waye ku har yanzu kuna kuna karanta sayyid bukhari yaushe aka rubuta shi tun yaushe sai malami yake ce mishi alhamdulillah muna ma Allah godiya da yasa muke karanta sayyid bukhari yace kai da kake aibanta mu ba kai baka ta yi sama tare da su ba duniyan wata kuma kai ba karanta buharin ba kai a tutar mai ka tashi kai tutar babu hayaniya kawai da ruku kuma irin wannan shaidan yana yaudarar dan adam da sai wasu lokuta mutum idan ya zirya a cikin karatun boko sai ga shi ba a can ba shi ba anan ba kawai gashi na muzamzam bai na zalika shi bai tsaya musuluncin da kyau ba kuma shi a duniya kahurcin ba da shi ba sai kasa gane mutum ina dosa ka tsaya ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala mutuwa za ka yi duk ƙwamban da za ka yi wallahi kai mutu kabari za sa ka kuma ƙasar nan ita ce za ta rubuta ka duk ƙwamban ka duk abin da ka mallaka kuma kowa ya kai kana mutuwa kawai gaggauta za a je a turbuɗe ka eh can da kai da kai abin da ka aikata za ka mutum ya ma kan shi lissahi kama kanka wa'azi rayuwar nan dai ga yadda take kuma tabbas mutuwa za ka yi tabbas mutuwa za ka yi malai ce wa rawar sabuniyu bi sanadihi an al-hakimi qala sami'tu aba al-husayn muhammad ibn ahmad al-hanzali bi baghdad yaqul yace naji abu abu al-husayn baban husayn ana kiran shi da suna muhammad ibn ahmad al-hanzali naji shi yana fada a kasar baghdad yaqul yana cewa sami'tu aba isma'il naji abu isma'il walin abu isma'il dinnan yace shine muhammad ibn isma'il at-tirmidhi shine imamu at-tirmidhi yana cewa yace kuntu ana wa ahmad ابن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد ابن حنبل فقال له أحمد ابن ابن الحسن yace mun kasance a wajen Imam Ahmad ibn Hanbal sai Ahmad ibn Al-Hasan yake cewa yake cewa Imam Ahmad kenan Imam Ahmad ibn Hanbal ya Aba Abdullah ya kai baban Abdullah zakaru zakaru libni qatila bi Makkah ashab al-hadisi fa qala ashab al-hadis qawm su'in yake cewa an ambata wani mutum ana kira shi da suna ibnu qatila a garin makka aka ce mishi dangance da mutane ma'abuta ma'abuta hadisi sai ya ce ai ashabul hadisi ma'abuta hadisi na qauma su'in sune mutanen banza da aka faɗi haka fa qama imamu ahmad ibnu hanbal sai imamu ahmad ibnu hanbal labarin ne aka bashi wa ana bashi labarin nan sai tashi wa huwa yanfudu sawbahu yana karkade rigar shi ya tashi yana karkade rigar shi huwa ya kula yana cewa zindiqun zindiqun zindiqun hatta dakhala fi hatta dakhala albayt yana cewa wannan mutumin da ya wannan maganar shi wannan ibnu qatila zindiki ne zindiki ne zindiki ne yana fadin wannan kalmar har ya shiga cikin gidan shi shi imam ahmad to kaga waɗannan mutanen duka mutumin da zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kace mushi qaumu su'il mutanen banza ne ko kuma mutanen lalata to kaga tabbas babu wani alheri wannan shi ake cewa zindikanci mutum ya ɗauki duk wani wata aya ko wani hadisi a matsayin bai kai bakin komi ba wa qala sabuniyu aidan imam sabuni yake cewa wa alamatul bid'i alamomi na bid'a ala ahliha akan ma'abuta bid'a yace wallahi badiyatun zahira karara suke a zahiri suke yake cewa azharu ayatihi mafi hutowa hilin alamarsu wa alamatin da alamominsu ya ce shiddatu mu'adatihim li hamlati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam tsananin kiyayyarsu ga maɗauka hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka samu dukkan wani mutumin da yake ɗan bid'a ne baya so ya an ce ai ga abin da manzon lafi gani yake za ka sauke shi daga abin da ya saba daga abin da ya gada uwayen shi da kakannin shi da sauransu sai ga yana kiyayya da kai malaci wa ihtiqarihim lahu kuma za ka suna walakantar da ko kuma nuna cewa ma'abuta hadisi ba bakin komi suke ba wastighfafihim bihim suna rage musu daraja suna kai su kasa istighfaf shine reni kamar suna rena su wa tasmiyatihim iyyahum da sanya musu suna da suke su ce musu hashawiyya su ce musu jahala su ce musu zahiriya su ce musu mushabbiha hashawiyya masu mabiya kawai wanda su busu aiki da tunaninsu jahilai wanda suke bin zahirin nasi sannan kuma abin da ya shahi masu kwatanta ubangiji da halitta shi wani makamancin wannan wanda kuma wannan sunaye duka wanda suke na banza mun gansu a baya malace i'tiqadan minhum anna wai suna masu kudircewa a cikin zuciyarsu cewa fi akhbari rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha bi ma'zalin anil ilmi cewa wai abinda mazalla yake ba da labari a kai wani abu ne wanda ai yawo hinta game da abin da ya shafi ilimi suna ga ilimi na rayuwa harkokin duniya nassi a karanta hadisi sai ku duwa ku gani ya yi daidai da wani lokacin ko bai daidai ba in ya yi daidai sai ku sai da shi in bai daidai ku ku ajiye shi a gehe a tsammaninsu malai cewa annal ilma su a tunaninsu kuma abinda ake cewa ilimi ma yulqihi shaytanu ilaihim abinda shaydan yake musu wa'ayi zuwa gare shi min nata'iji uqulihimul fasida na daga sakamakon abinda suka kai zuwa gare shi a cikin hankulansu wanda suke lalatattu malai cewa waswasi sudurihim almuslima sannan kuma da waswasin da ke cikin kirazansu mai duhu yake cewa wa hawajisu qulubihim da abinda ya shahi hawajisu shine khawatir da abin da ke ɗarsuwa a cikin zukatansu alkhaliya min alkhairi zuciyar da ta wohintu daga dukkan wani alheri ba ƙur'ani ba hadisi sai hankali ya tunani ina zai kai ka mahallaka zai kai ka shi ne malace wa hawaji su kulubihim alkhaliya min alkhairi kenan da abin da ya ɗarsu a cikin zukatansu wadda take saka yau game da dukkan wani abin da yake alheri ne malace wa kalimatihim wa hujajihim albatila da kalmominsu da hujjojinsu waɗanda suke na banza bal malice bari dai shubahihim adda'ida da shubuhohi waɗanda suke da adda'ida ai albatila shubaha ce ta banza wadda lalatatta ce shi na lage ta ula'ika ladina la'anahumullahu kaga irin waɗannan mutanen su ne waɗanda Allah ya la'ance su fa asammahum sai Allah ya kurmantar da su wa a'ma absarahum kuma Allah ya makabtar da ganin su suna gani amma ba sa iya hararan gaskiya suna da kunnuwa ba sa iya sauraron gaskiya suna da zukata ba sa iya fahimtar gaskiya sai ma ya ce wa man yuhuni Allah duk wanda Allah ya walakantar da shi ta hanyar bai fahimci addini ba fa ma lahu min mukrim ba wanda yake karrama shi inna Allah yaf'alu ma yasha Allah yana abin da yake dama wa rawa muslimun fi sahihi an hammad ibn zaid qala kana rajulun hamad ibn zaid yake cewa ya kasance wani mutum lazima ayyuba ya lazimci ayyub wa sami'a minhu haka kuma ya rika sauraron karatu daga wajen shi ayyub malami ne sai wani almajiri yazo yake sauraron karatu a wajen shi yana zawa karatu yana zawa karatu fa faqadahu ayyub wata rana sai aka nemi wani almajirin sai aka rasa shi kene ya dauki kafa ya fasa zawa faƙalu ya ababakirin sai suka ambata mashi cewa ya ababakirin ya kai abubakar kenan shi ayyub ne shi ne abubakar innahu qad lazima amr ibn ubayd ai wannan almajirin da yake zawa yana sauraron karatu a da yanzu hwasa zawwan da yayi yana can ya makale wajen amr ibn ubayd wannan malalacin mu'tazila na da karanta a baya can yake zuwa yanzu qala hammadu sai hamad ibn zaid yake cewa yace fa bainama ana yawman ma'a ayyub sai yace wani lokaci muna tahiya kenan shi hamad ibn zaid da shi da wannan malamin wanda shine ayyub abu baban abubakar yace mun kasance muna tahiya wa qad bakarna ila suqi mun yi sammako zuwa kasuwa yace fastaqbalahu ar-rajul sai kawai ga wannan mutumin da ake magana wanda yake zuwa karatu da sai fasa sai ga ya huskanto su fasallama alaihi ayyubu sai ayyubu sai ya mushi sallama tun dama ya san shi wasu alahu tambaye shi ya aka yi sun ma kala lahu ayyub balagani annaka kenan ya tambaye shi ya kwana biyu kaza kaza sai ke ce mushi labari ya iske ni cewa lazimta zakar rajulu zalikar rajulu labari ya same ni ashe kai wajen amr ibn ubayd kake zuwa wannan ga hurtaccen dan bid'a na'am ba mu'tazili labari ya same ni can kake zuwa annaka lazimta zakar rajul qala hammadu sai hammadu yake cewa suke tare da malami sai ce sammahu ya kama sunan wannan malamin amr ibn ubayd wanda yake dan bid'a nan kenan shi shi ayyubu yace naji labarin kana zuwa wajen amr ibn ibn ubayd yani amran qala sai wannan almajiri yake cewa na'am ya ababakrin eh kwarai ina zuwa innahu yaji'una bi ashiya'in bi ashiya'a ghara'ib yace ai zuwan da muke yana zo mana da abubuwa na mamaki da labaru kala kala ana tashewa ana ta abubuwa eh yana zo musu da abubuwa na mamaki kala daban-daban bakin abubuwa da mustani ba kala ya kulu lahu ayyub sai ayyubu malami yake ce mashi wannan yake ce mashi wannan almajirin yace innama nafirru yace mu dai muna gudu wa au naf au nafraq min tilka algharaib muna rabuntuwa daga duk waɗannan abubuwan da suke abubuwan mamaki ne sabbi wanda ba a ji su a bakin magabata ba ba abubuwa su kenan kai ma in za ka bi haka tafarkin magabata ka zo ka bi in kuma za ka je kai ta jin sabbin abubuwa sai ka je kai ta jin sabbin abubuwa ba aya ba ba hadisi ba malik ce kama anna hubba ahlas sunnati min alamatil istiqama kamar da ka sani cewa lalle son ma'abuta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masu bin sunna shi idan ka ce masu bin sunna sunna masu bin hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yayi da abin da ya karantar da yanda ya dora al'umma ya zama to waɗannan mutane suna ta kokari akai to da sun ahlus sunna malai ce to son waɗannan mutane alama ce na cewa kana kan hanyar addini daidai malai ce fa kazalika kuma kamar haka kwantarar in shi kuma bughdihim qinsu min alamati ahli al-ahwa'i wal bid'ah iya cikin alamar ma'abuta son zuciya da bid'a eh saboda kullu ina in suka ce kowane kowane makayi abin da ke cikin shi yake badawa eh sannan kuma zumura ce kowane zumura idan kana son magabata kana son sahabban manzon sallallahu alaihi kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to zaka kasantu da waɗanda suke kokarin ruko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda zai zo da wani abin da yake sabanin haka ne to zaka ji cewa kana kiyama haka nan to wannan shine alama na cewa ka tsayu kyam akan abin da yake tafarki madaidaici malaci akhrajal lalaka'i an ahmad ibn abdullah ibn yunus yaqulu umtuhina ahlul musil bi mu'afa ibn imran al'imamun lalaka'i yake ambata cewa ahmad ibn abdullahi ibn yunus ya ambata cewa an jarrabi ma'abuta garin musil bi mu'afa da wani malami ana kira shi da suna al-mu'afa ibn imran ibn nufail ibn jabir ibn jabla al'imam shaikul islam taqiyuddin wani malami ne ma'abucin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin garin wannan kasanto shi a cikin gari ya ce jarraba su ne allah yake idan suka yi ruko suka so wannan mutumin da tafarkin da yake tahiya to alama ce akan cewa suna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna son ahlus sunna wa in abghaduhu idan kuma suka in abghaduhu idan kuma suka kiyamace shi fa hum ahlul bid'ah to tabbas ma abuta bid'a ne malace kama yumtahanu ahlul kufati bi yahya kamar da aka jarrabi mutanen kasar kufa da wani malami ma'abucin bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kira shi da suna yahya malici wa al'utaiba ya kulu idan ra'aitar rajul idan ka ga mutum yuhibbu ahlal hadisi yana son masu aiki da hadisi ya ce mislu yahya ibn sa'id wa abdurrahman ibn mahadi wa ahmad ibn muhammad ibn hanbal wa ishaq ibn rahoya wa zakara kauman akharin ya ambaci wasu mutane da dama waɗanda ya tabbatu suna kan tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda aya sai ta dace da fahimtar magabata hadisi ya inganta ya dace da fahimtar magabata waɗannan malaman akan haka suka tsaya kyam to alama duk wanda yake son waɗannan bayan Allah alama ce akan cewa yana fahuwa ala sunnati yana kan tafarkin magabata na kwarai yace wa man khalafa haula'i fa'lam annahu mubtadi wanda kuma ya saba waɗannan saboda ba su bai saba ma asalin tahiyya ce saba ma to alama ce akan cewa wannan mutumin dan bid'a ne malice kama anna min manhaji ahli sunnati takfirul kafir ka sani cewa iya daga cikin manhaji na ahli sunna ma'abuta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirtar da kafiri babu zancen wani laku-laku kawai mutumin da ke kafiri ne kawai kafiri a yau duniya tana so ta ta taka wani turba na ana ga kaman wayewa ne kar kowa ya ce ma kowa komi a ce misali kirista ba za ka kafirtar da shi ba alhali ubangiji ya kafirtar da shi to kai ga jira to da ka kafirtar da kafuri wannan dole saboda rishin yarda da cewa kafuri ne kenan ƙaryata Allah subhanahu wata'ala ne e shi ne Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu ma ta'maluna basir Allah shi halicce kuma ya sanya wasu kaso kafirai wasu kaso masu imani kahuri yana na a matsayin shi na kahuri in ya musulunta wanda ya shigo ciki amma in bai musulunta ba yana na a matsayin shi na kafiri to haka magana a kafirta wani wannan wani abu ne wanda yake a cikin addini tabbatacce ne duk wanda ba musulmi ba kahuri ne kaulin wahida in dai ba musulmi ba ne ba to kahuri ne shi ne malai ya ce iya daga cikin manhajin magabata na kwarai ma'abuta bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi sallama shi ne kafirtar da kahuri akwai irin waɗannan masu almufakirun ɗin da ake cewa masu wayayyu a cikin addini wanda su suka waye a bustu da tsauran ra'ayi su ne wanda suke masu ɗan taka a hankali sama-sama eh kowa ana so a tsaye tare da shi biya yi ba zai yi wa a tsaye da kowa biya yi wa sunnar allah ce a ban ƙasa wasu kahure ne wasu musulmai ne haka nan ne kawai tana wata wafa sultan tana da awanci ai Allah al-islam qassama al-alam ila qismayn wai musulunci ya raba duniya kashi biyu muslim wa ghairu muslim wai wani bangare musulmai wani bangare kuma ba musulmai ba shine malamin da suke tattauna da ita yake cewa ta to ita masihiyya kuma kashi na ta tarama mutane ita ba kashi biyu ta raba ko krista ne kai ko ko ba krista bane kai ko eh ko kai imani a wannan bangaren nasu ko kuma ka kafirce haka ne tahiyar duniya as-sira'u bainal haqqi wal batil mustamirrun wa mumtaddun ila yawmil qiyamah kai kawo da ja'in ja tsakanin gaskiya da ƙarya wannan abun ba yana za a yi tsaya ila qiyamis sa wani ya shirya wata ila ya bada ranshi ma akan kafirci to shi ko mai imani ya yarda ya bada ranshi akan abin da yake imani shi to as-sira'u mustamir malace wa tabdi'ul mubtadi' bil haqqi wad din da bid'antar da duk wanda ya yi bid'a akan gaskiya akan tsari na addini ba akan son zuciya ba wani ya cikin manhaj ahlus sunna mutumin da ya zo da wani abu sabo wannan dan bid'a ne yani ya zo da wani abin da ke kirkirarre ne ma anzalallahu bizalika min sultan malai ce fa kadhalika min simati kathirin min ahli al-ahwa'i wa usulihim al-batila da ka iya daga cikin alamomin da yawa daga cikin ma'abuta bin son zuciya da asalin da suka gina addinin su wanda yake lalatacce shine tadlilu ahli sunnati wa takfirihim bil hawa su ce ai wanda yake bin sunna a ce ai batacce ne wa idza ra'ahum qalu inna haula'i la dallun a ce ga sunan batattun wannan al'ali kai baka ce ba naka baka ce na gidanku ba kokari kake a tsaya tsayin daka akan karantarwar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma akai tadlilu ahli sunnati wa takfirihim bal wata ilma a kafirtar da su bil hawa da son zuciya wa bilbatili kuma a kan ma'auni wanda yake na banza wa bila dalili ba tare da wani dalili ba al'imamun zahabi allah ya rahama a gare shi yake cewa kala ibn abi du'ad ibn abi du'ad an karanta shi a baya yake cewa lil mu'tasim ga wanda daga cikin jagororin daula ta umawiyya yake ambata wa mu'tasim billah yace fil imami ahmadi yace mushi game da imamu ahmad ibn hanbal imam ahli sunna hina al munazara an tattauna tare da shi wannan ibn abi du'ad tare da imam ahmad ibn hanbal akan cewa wai qur'ani maganar Allah ce ko halittar Allah ce shi wannan ibn abi du'ad yace cewa ai qur'ani halittar Allah ce alhali qur'ani maganar Allah ce Allah ya faɗi manzala sallallahu alaihi ya faɗi kuma wannan shine tafarki wanda yake na daidai imam ahlus sunna wal jamaa imam ahmad ya tsaya tsayin daka akan cewa qur'anin nan magana magana ce ta ubangiji subhanahu wataala sai shi wannan ibn abidu da yake cewa shugaban na lokacin ya ce ya amiral mu'minin ya ce ya jagoran masu imani huwa wallahi dalul mudillul mubtadi ya ce wai imamu ahmad ibn hanbal dalul wai bacacce ne mudillul mai batarwa mubtadi dan bid'a ne wai kai wannan magana shi wannan mutum ibn abidu ad ibn abidu ad shi ke faɗi wannan magana kaga ramatni bida'iha wan sallat eh ramatni bida'iha wan sallat kaga shine dhalun din shi ibn abi du'ad shine mudillun din kuma shine mubtadi saboda al-kalam bi khalqil qur'an kalima abu ne wanda yake mubtada bid'a ce duk wanda ce qur'ani halittar Allah ce ba magana Allah bace dan bid'a ya zo da bid'a saboda ya karyata abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gudanu akai da abinda sahabbai suka gudanu akai malai ce wabin abi du'a da min ru'usil bid'a shi wannan ibnu abi du'a da inda yana cikin kinkima kinkiman yan bid'a wa dalala mutumin da yake batacce yace wa min mushaili al fitna iya cikin mutanen da suke hura wutar fitina ala ahli sunnati akan ma'abuta sunna la siyama kasancewar yana tare da shugaban kuma shugaban ya yarda abin da shi yake yi qala ibnu abi du'a lil mu'tasim hina ma qala wani lokaci yake cewa al-mutasim shugaban yace mushi laqadir takabta ithman fi amri hadar rajul yace yake cewa shugaban yace nan fa ka ka taka laihi mai girma akan al'amarin wannan mutumin ya'ani ahmad ibn hanbal yana ne akan al'amarin ahmad ibn hanbal faqala ya amiral mu'minin sai ce ya shugaba ya kai amirul mu'minin shike da ibn abi da yake magana akan imam ahmad sai ce innahu wallahi kafirun mushrik yace imam ahmad din da kake gani kafiri ne mushriki ne qad ashraka min ghairi wajhin yayi shirka ga Allah ba ta huska ɗaya ba ta hanyoyi daban-daban ramatni bida'iha wan sallat mallai ce wa man ya'ni wa man ya'ni bi kafir wa yake nihi da wannan kafiri mushriki yani wai yana nihin Ahmad ibn Hanbal allazi ajma'atil umma yana magana akan mutumin da al'ummar musulmi duniya gaba ɗaya sun haɗu bi kulli tawaifiha da dukkan kungiyoyin su ala imamatihi akan cewa mutum ne jagora akan addini wa fadlihi kuma iya da falala wa salamati manhajihi kuma da da wohintuwar manhajin shi manhajin lahiyayye manhajin ahlus sunna wal jamaa amma shi wannan mutum yake cewa yake ce ai wannan dan bid'a ne kahuri da mushriki ne malai ce waliza saboda haka najidu zamu samu ahlul ahwa'i ma abuta bid'a yu'ayyiruna ahlus sunnati suna aibanta ahlus sunna suna bil hanabila sai su ce muku hanabila ne kamar da ake ce maka wahabiyawa ne yanzu a jingina zuwa ga muhammad ibnu abdul wahab to kahin a samu wannan tasmiyar na wahabiyawa a baya kuma a hanabila ake cewa kaga wancan ne aka aro aka maido shi saman saman wannan duk idan za ku tsaya akan abin da yake daidai to kun ji suna yi kala-kala abin da zai yake wajibi akan ku ku tsaya tsayin daka ku tabbatar da abin da kuke daidai ne magana ta riga ta gari wanda zai yi magana ya yi surutu ya yi kage ya yi karya wannan alaihi yawa amma kai kasa abin da kake yi to kaga a can ana cewa hanabila kuma a yau za a ce maka wani dan kaza ne ko wani kaza ne dan me zaka saurare shi dan me zaka bi shi eh a ce maka ai dan izala ne ba wahabiye ne ba salafiye ne wane ne kaza ne da sauransu ba wanda ake magana ba a duba tahiyar miye mutumin abin da yayi kuma da hujjar da yake rike da ita a duba ta mana duk wanda zai ce maka ai dan izala nace kaza ba magana yanzu ajje magana izala a gehe yanzu abin nan da ya wadi addini ne ko ba addini bane iya da hujja ko bai da hujja da wannan hujja za iya turewa ko kuma a tabbatar amma sai ga ana famar kawar da mutane saboda irin waɗansu suna da suka gabata hashawiyya nabita wacece wane ne a kowace al'umma kuma akwai irin suna da suma ake musu don a naffara mutane kan ku saurare su ba wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun haka manzo Allah suka ce mushi suka ce wa mutanen su ai kan ma ku saurara in ma ana karatun ko ana karanta qur'ani ku shiga hayaniya saboda ku samu nasara kar a gani a yi ta ƙoƙarin dannewa a yi ta ƙoƙarin dannewa wa ya aballahu illa an yi timma nurahu bayan da za a yi haske ne na Allah sai ya tabbata Allah taimake mu da abin da yake daidai malace su yu'ayyiru na ahlus sunnati bil hanabila yace fa innahu lamma tahana al ma'mun an nas li yaqulu bi khalq al qur'an lokacin da al ma'mun ɗaya daga cikin magabatan da yake tare da wancan ibnu du'ad din nan lokacin da ya fitini mutane imtahana nas ya fitini mutane liyaqulu akan dole sai sun ce bi khalqil qur'an wai qur'ani halittar Allah ce sama da tsunani an samu mutane guda biyu wanda suka kahi akan cewa sai dai sama ta hadu da ƙasa ba za su ce qur'ani khalqullahi bane ba yana nan a matsayin kalamullahi malai ce daga cikin su akwai Ahmad ibn Hanbal sannan kuma akwai Muhammad ibn Nuh sai ce fasani kaga na biyun nan shine Muhammad ibn Nuh ko laqiya rabbahu a cikin azabtar wanda aka musu yana kan wannan ana azabtar da shi har rashi yahuda yace wal awwal shi kuma na farkon shine Ahmad ibn Hanbal ashhara sunna yayi kokarin yada sunna da kahewa akan cewa lalle wa kamar yanda Allah ya ambata Qur'ani nan magana Allah ce ragma didda darbihi wa sijnihi an bashi kashi an sa shi gidan kaso fakana anna nasrallahi sai ya kasantu taimakon Allah subhanahu wataala ya samantu akan as-sunnata bi hadha al-mawqifi Allah ya tabbatar da nasara akan sunna akan tafarkin manzala sallallahu alaihi wasallama akan wannan matsayar da Imam Ahmad ibn Hanbal ya tsaya akan ta malai ce wal Imam Ahmad imamu sunna kaga imam ahmad ibn hanbal jagora ne na tahiya akan karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace fi sa'ir umuri din a sauran al'amuran addini ma gabaki daya yace wa kana mawqifuhu sababan wannan tsayuwan da aka yi ta bashi kashi aka yi ta sashi kaso ya zamanto sababi ne fi nasri ahli sunnati akan cin nasara ta ma'abuta sunna wa i'la'ihim sannan da daukakuwan su wa tamassukihim da rukun su akan karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama al khassata minhum wal amma da ɗaiɗaiku daga cikin su kuma daga magarin jama'a gabaki daya مالك وتعلق قلوب الناس بالإمام وتعلق قلوب الناس بالإمام أحمد وبالسنة mutane suka tsaya tsayin daka tare da shi imam ahmad ibn hanbal inna sannan ko suka tsaya akan karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allati hiya shi'aruhu wanda wannan shine alaman shi shine tutar shi ya za a yi a tabbatar da sunna shi yasa ake ce mishi imam ahlus sunnati wal jama'a shine jagora na ma'abuta bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda an jarrabe shi an fitine shi amma duka yi haƙuri ya dangana kashi ba irin wanda ba ba shi ba sannan kuma an sa shi gidan kasu bi duni ma burhani malin cewa min huna tamayyaza ahlul ahwa'i bi khilafi zalika fasaru yalmizuna ahlus sunnati wa yasifunahum bil hanabila yace daga wannan wurin ne fa ya zamanto mu abuta bin son zuciya suka kasantu suka gudanu suna zumbe ga ahlus sunna suna nuna su suna wasafta su da cewa ai suna alhanabila mai alhanabila ma'abuta bin ahmad ibn hanbal malin cewa imamu ahmad kazalika ma'a ma ta'arrada lahu min adha kathi kabirin haka imamu ahmad duk da irin abin da ya bujuro a gare shi na daga cutarwa mai yawa min min ibn abi du'ad daga wannan dan bid'an nan matsiyacin nan ibn abi du'ad malin cewa ra'su dalalati jagora na bata wada'iyatil bid'i al-kufriyya wanda yake mai da'awa akan bid'a ta kafirci wa amsalihi da shi da makamantan shi fa innahu lalle shi imam ahmad ibn hanbal malaki ce lam yasdur anhu bai zo daga gare shi ba mithla hadha al-hukm irin hukuncin da shi ya mushi kaga ya ce mushi kafiri go ya ce mushi dallun mudillun mubtadi'un kafirun mushrikun ya hudu komai akan shi amma shi imam ahmad ibn hanbal lam yasdur anhu ba a rawaito daga gare shi imam ahmad ba cewa ya faɗi mithla hadal hukum irin hukuncin da shi ya mushi na alkufur wa shirku na cewa ya ce mushi kahuri ne ko ya ce mushi mushriki ne bai hudu mushaka ba amma ya tsaya akan abin da yake daidai malaka ta fi ayani haula'i a cikin ɗaiɗaikun waɗannan mutanen da imam ahmad ya rayu tare da su yake cewa lakin kama kalal masal bari dai kawai magana tana tahiya ne kamar yadda karin magana yake cewa ramatni bida'iha wan sallat ta jehe ni da cutanta ita kuma ta hauta daga cikin shi ashe wannan cutar shi ce kafircin cutar shi ce shirka shi ibn abi du'ad amma kuma ya jehi wani shi kuma hauta daga ciki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله